أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kutubar mu ta yau da idan Allah subhanahu wata'ala za ta tattauna ne kan ɗan wuta da ɗan aljanna ba za su taɓa zama daidai ba. Wannan huɗuba ta samu asali ne kan aya ta Alƙur'ani mai girma da yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Huɗubar tana farawa da kaman haka. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci halitta dukkaninsu gaba ɗaya kuma ya wajabta musu da su bauta mushi ya tanadi sakamako ga dukkanin wanda ya yi masa da'a kamar yadda ya tanaji ukuba ga duk wanda ya saba masa wanda yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa ayahsabu al-insanu an yutraka suda shi yanzu dan adam yana tunanin Allah subhanahu wata'ala zai halice shi ya bar shi haka kawai ba umarni ba hani a'a Allah ya ce a ba zai yi ba haka tsira da amincin Allah ƙara tabbata ga fiyayyen abin halitta wanda ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin aljanna akwai abin da idanu ko idaniya ba su taba gani ba kunne ko kunnuwa ba su taba ji ba zuciya da ɗai ba ta taba hararo ta ba kuduban ta turbar cewa bayan haka ya ku ƴan wana musulmi ina muku wasulci da ni kaina da nake gaban ku da mu taru mu tsoron Allah gabaki daya wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa mutanen gidan wuta da mutanen aljanna ba za su taɓa zama daidai ba domin ashabul jannati humul faizun su ma abota aljanna su ne waɗanda suka rabauta kiban ta ci gaba da cewa ya ku yan uwana a cikin imani mai hankali a cikin mu shine wanda yayi tattali yayi guzurin sa tun daga nan duniya domin lahira domin babu shakka babu kokonto lahiran nan fa sai an je ta hakanan shine mai hankalin da bai siyar da lahirarsa ba don duniya bai rika faɗa ba kamar yadda mutane suke cewa da mu ji kunyan duniya ko da su ji kunyan duniya gwamma wai su ji kunyan lahira Allah ya kare mu ba su san lahirar ba shi ko Allah ya kare mu ya kai dan uwana ka sani mutane ranar lahira za a kasa su zuwa gida biyu ne wasu za a sa su gidan aljanna Allah ka samu a ciki wasu za a sa su a cikin gidan wuta Allah ka kare mu ka kare zuri'an mu iban ta cigaba da gaya ma dan uwana da kake sauraron mu cewa babu kokonto dole ne mutum ya zamanto daya daga cikin wayannan gidajen ko dai wuta ko kuma aljanna Allah ka samu aljanna ya kai dan uwana duba sosai da kanka ka gani wanne ne za ka zaɓa wa kanka gidan aljannan ko ko gidan wuta ka dai gaita wannan gidan aljannan Allah ya yi tattalinta ne ga waɗanda suka yi imani da shi ya ce to sakamakon imanin da kuka yi da ni shi ne gidan aljanna ita ko gidan wuta an tattale ta ne ga dukkanin wanda ya yin imani da Allah ya yin imani da annabinsa koko ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi amma yana saba wa Allah Allah ya ce to shi ma za a kai shi gidan wuta a hora shi kamar dai yadda kake gani ana yi a duniya in mutum ya yi laifi a kai shi gidan horo ko kurkuku ko wani abu makamancin haka gwargwadon tsawon laifinsa gwargwadon daɗewarsa a gidan wannan kurkukun daga baya inda imani a ciro shi ko daga bayan ana in a duniya ne sai in an wanke shi ko ko wa'adinsa ya ƙare sai a fito da shi Allah ya kare mu Allah dai ya gaya maka la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ya kai dan uwana duba baka gani tun daga nan wurin zaka gano cewa akwai bambanci tsakanin dan wuta da gidan aljanna domin abincin mutanen gidan aljanna to ya sha bamban da mutanen gidan wuta dama ai ko a gidanka ne haka ne wanda yayi maka laifi da wanda bai maka laifi ba ai ba za ka taba sanya zamanto daidai ba to su abincin gidan yan aljanna Allah subhanahu wata'ala ne da kansa ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma yace wa fakihatin mimma yatakhayyarun ga kayan marmari nan da yawa sai wanda suka zaba wala hani khairin mimma yastahun ga namun tsuntsaye nan kala kala daban-daban domin a larabcin an ce akwai to ya haɗa dukkanin wani nau'i na tsuntsu wanda yake da kafa biyu kuma yake da fuffuke kaga kenan kaza ta shiga zabo ya shiga dawisu ya shiga jimina ta shiga iz ala zalika ya kai dan uwana shine wala ni khairin mimma yashtahun da wancan ya ce hadatan tabara sata tana ci Allah subhanahu wataala a suratul haqa cewa yayi qutufuha janiya kayan marmarinta ga sunan kasa kasa mika hannunka kawai za ka yi sai ka kira Allah zai ce musu kulu washrabu hani an bima aslabtum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda hidima da aikin da kuka yi tun kuna rayuwanku na duniya kenan a duniya ne ake neman aljanna ba za ka tankwata kafa ka kama hannunka ka kiyan aikin neman aljanna ba a duniya kai tunanin za ka mutu ka je lahira a saka aljanna a'a dole ne sai ka tashi ka yi aiki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cikin alkur'ani mai girma cikin ayoyi daban-daban sai ya ce maka wa amma man amana wa amila amalan kenan sai ka yi aiki yace wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati bayan ka yi imani to dole ne sai ka hada da aiki ya kai dan wana Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jan hankalin mu cewa to ka kallafa abincin ƴan gidan wuta yaya yake shi kuma Allah subhanahu wata'ala yace ai su ƴan gidan wuta laysa lahum ta'amun illa min dari ba su da wani abinci face wata bishiya ce wanda ɗanɗananta ba daɗi ƙanshinta babu daɗi haka nan komai nata mummuna ne Allah subhanahu wata'ala yace shi za a rika ɗaukowa ana ba su a suratul dukhan Allah ya ƙara nuna maka cewa in baka gane ba ga wani nau'in abinci ɗan wutan nan yace inna shajarataz zaqum ta'amul asim sanadiyar wannan bishiya da ake kirata da suna zaqum ita ne abincin dukkanin wani wanda yake saba wa Allah bishiya ce a tsakiyar wuta take tsirowa ga ƙayoyi wane ƙayan kurna da zaran mutum ya ci za ta huda harsansa ta fillo ta nan maƙogaransa Allah ya kare mu Allah ya ce wani abun kuma takaici a cikin shi la yusminu wala yughni min ju ba ta kotarwa ballantana ta sa ta kiba ka gari azaba kan azaba kenan Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce kal muhli yagli fil butun kai ka dauka wani irin tukunya ne wanda ake tafasa ruwa a cikin cikin mutum haka abincin nan da bayan ya ƙara ya huhu dama mutum harshensa ya shige ci to sai kuma ya ƙara zamanto masa wani irin annoba kai ka ɗauka irin wani wuta ne ko ruwa ne ko tukunya na tagulla a cikin mutum wanda yake tafarfasa Allah subhanahu wataala ce in baka gane ba ka galil hamiri kai ka ɗauka tafasasshen ruwa ne ke ƙara tafarfasa a cikin cikin wannan mutumin da ya saba wa Allah a kai shi wannan gidan wutar. Ah, Allah ya ce in baka gane ba ga wani nan duk wanda ya yadda ya saba mini ko ya kin imani da ni ya yadda ka kawo shi lahira shikenan ya shiga uku. Domin a cikin wutar nan la ta'amun illa wala ta'amun illa min jisli la ya'kuluhu illa al-khati'un Allah ya ce to wannan shine abinci kudi ban ta cigaba da cewa ya ku yan uwana musulmi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana dai a cikin alkur'ani mai girma cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna dan wuta da dan aljanna ba za su taba zama daidai ba ta yaya za su zama daidai da wanda ya biyayya da wanda bai yi biyayya ba za a sa su wuri daya ai ba zai yi a sa su wuri daya ba to kalla har abin shan su Allah ya ce ba za su zama daidai ba Allah ya ce la yasawi ashabul nar wa ashabul janna haka nan abin shan su ba zai zama daidai ba domin abin shan gidan aljanna shine fa innahum yusqawna min rahiqin maqsum su za a shayar da su ne daga wani idan ruwa da ake kiran shi da suna rahiq wanda Allah subhanahu wataala ya ce rahiqun maqsum wanda sin ne an riga an kulle shi babu wani wanda zai iya budewa sai su wannan yan gidan aljanna Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa yusqawna min rahiqin maqsum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min taslim ainan yashrau biha almuqarrabun ma'ana Allah yake wanda ya bi ni so da kafa ya zo lahira to aljanna za mu tashi wanda a cikin gidan aljannan nan nau'in abincin su shine rahiqun mahsum wani idan ruwa ne wanda a gidan aljanna yake kulkulowa wanda fille a kulle yake babu wani wanda zai iya taba shi sai wanda ya shiga gidan aljanna kitamuhu ne kai wannan cikawa kam ta yi kyakkyawan cikawa abin kullewarsa to an zagaye shi da turare na almiski Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun duk wanda yake so ya zo gidan aljanna to ya rigegeniya yayi tsere ga duk wanda ya ga yana aikata kyakkyawan aiki domin ya ga cewa ya riga wannan mutumin da yake aikata kyakkyawan aiki zuwa gidan aljanna a irin wannan ne musulunci ya da da a yarjejeniya kaga wani yana aikata aikin alheri kai ma ka ce za ka kwaikwaye ki sannan kama fiye da irin abin da yake aikatawa wa mizajuhu min taslim Allah yake an shafuɗa shi da wannan idan ruwa kuma na taslim Allah yake ainan yashrabu bihal muqarrabun babu wanda zai sha wannan sai wa'anda yake makusanta ne masu neman kusancin su zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu a ciki wannan shine kutuba ta farko kutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kutuban ta cigaba da cewa ya ku ƴan uwana musulmi su kuma abin sha na ƴan gidan wuta wani irin ruwa ne wanda yake da tsananin zafi tafasasshe ne wanda ya wuce tunaninka irin tafasarsa Allah madaukakin sarki shine ya faɗa wannan a cikin alkur'ani mai girma yace wanda ya saba mini ya zo lahira to ba za a bashi ruwa ba face ruwan da ya bi ruwa tafasasshe zafi Allah yace la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba za a shayar da su wani ruwa mai sanyi ba ballantana wani ruwa mai daɗi illa haniman wagassaka face wani irin ruwa mai zabi wanda yake kuma ruwa ne na gambo idan mutum yana kurji ya so masa za ka ga ya ja ruwa ko ba haka yake yi ba in ya ja ruwa sai ka ga ruwan nan yana ta canza kala ko daga kalan madara madara sai ya koma ya fara nuna maka wani jaja jaja jaja haka da an fasa sai ka ga wani abu ne wanda babu kyau ko ba haka zai zama ba in ba ma yi sa ba za ka ga wari da ɗoyi shi za ga yana fita daga wannan ruwan to Allah yake wannan ruwan da kake gani irin shi wanda ya bi wannan wari da muni shine za a rika tarawa ana tafasa shi duk mutumin da ya zo lahira yana saba wa Allah haka nan za a miƙo masa shi yana tafasa yana wari yana ɗoyi mala'iku za su ce karba sha Allah ya kare da zaran mutum ya ɗaɗɗago shi ya kawo zuwa fiskan shi sai kaga fiskan shi ta kwaile ta kwaye Allah ya kare mu sanan da ya sha za ta cike cikin makogoran sa ta cece ta makogoran wanda ya iya gangarawa cikin cikin zai tsantsanka hanjin cikin sa wannan duka Allah subhanahu wata'ala ne da kansa ya faɗa wannan a cikin alkur'ani mai girma cikin ayan da ta haddace Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan azaba ta yi ma mutanen wuta azaba ko azaban ya kai azaba sai su rika cewa a taimaka mana da ruwa kishi suke ji a taimake su da ruwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mata yace wa in yastagisu yudasu bima'in kal muhli yabli fil wujuh Allah subhanahu wata'ala ya yasbil wujuh Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yastabitu duk lokacin da suka nemi agaji da taimako cewa ishi yana damun su Allah subhanahu wata'ala ya ce yubasu bima'i sai a kawo musu wani irin ruwa zaka tunanin ruwan daɗi ne Allah ya ce na kalmuhli yasbil wujuh wani irin ruwa ne wanda ya fi tafasa tafasa wanda yasbil wujuh yana soye ko yana kwaila fuska da zaran mutum ya ɗago shi zuwa fiskan shi fiskan za ka kwaye dan wana ka dan kalla mana ka gani wai idan an cire wannan fiskan wannan fatan na fiskan mutum yaya mutum zai zama mutum zai zama to wani irin aljani aljani mummuna mara kyan gani domin a fiskan ɗan adam wannan hancin da kake gani nama ne da ya kwaile sai kaga wurin yayi wani wangangangan haka kamar wata kofa Allah ya kare mu idanuwan za ka gansu kulukulu babu kyawun gani to haka ba mutum zai zama in ya saba wa Allah ranar lahira aka kawo masa wannan ruwan ya daga shi zuwa bakin shi Allah ka kafa mu ka kafa zuriya mu ya Allah Allah subhanahu wataala ya ce bisa sharabu wa sa'at murtafata sir da wannan abin shan wannan abin shan ya munana Allah ka sa ma mu ganshi ban da mu san shi ya kai dan uwana sani la yastawi ashabun nari wa ashabul janna dan gidan wuta da dan gidan aljanna ba za su taba zama daidai ba domin har a tufafin su ba ɗaya bane ka gani ko har a tufafi a sai ka ka lura mana ka gani ko a duniya in ka leka gidan kurkuku za ka ga wani irin riga ake sama yan gidan kurkukun wanda kai an ce kai bayu da ita ba za ka iya ba shi ma da yake gidan kurkukun kunya kunya yake ji ya zama dole ne ya sa ta saboda dama mushriki ne to haka fa abin yake kima a lahira domin yan gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa tufafin su an kera shi ne daga zare na alhariri an kera shi da sundus da istabrak Allah da kansa ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa tufafin ƴan gidan aljanna aliyahum thiyabu sundusin sundusin khudru wa istabraqa wa hullu asawira min fidda ka gani hadda kayan kawa za a sassa musu zobina ne sarƙoƙi ne duk abin da kake tunani na kawa irin wannan agogunan masu tsare-tsaren nan to duk akwai su haka nan zaka daddaura su matakar ka ci gaba da yi wa Allah subhanahu wataala jayya in ko mutum ya saba to Allah ya kare mu sai ya tsinci kanshi a ɗayan abin da zamu faɗa Allah yake wa taqahum rabbuhum sharaban tahura Allah madaukakin sarki zai sa a shayar da su wani irin abin sha wanda yake mai tsarki ne kuma mai daɗi Kuɗi ban ta cigaba da cewa ya ku ‘yan wana musulmi, amma su wayan da sun saba wa Allah madaukakin sarki, to tufafinsu rigar wuta ce wuta wannan da kake gani to ita ne Allah subhanahu wata'ala ya sa aka kera ta ta zaman torita haka za a ɗauko rigan a sanya wa mutum kaga ƙonewa sama ƙonewa ƙasa Allah ka samu a Allah subhanahu wata'ala da kansa ne ya faɗa wannan saboda mutane su ji tsoronsa kar su saba masa ballantana mutum ya zo lahira ya ce ai Allah ni ban sani bane Allah ba ruwan shi Allah ya wajabta maka ka nema ilimi ka san yadda zaka bauta masa gudun kada ka zo lahira kaga Allah subhanahu wataala ya azabtar da mutum mutum ya ce ai shi bai sani bane Allah ba ruwan shi idan wajibin musulmi ne komi kankantansa komi girmansa komi shekarunsa ya tashi ya nemi ilimin da zai gyara addininsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisul qudsi yake cewa ta Allah ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni ka sanni kafin ka bauta min ma'ana ka san abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta maka ka aikata su ka san abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hane ka domin ka guje su Allah subhanahu wata'ala ya ce rigan ɗan wuta da wutan aka kera ta kuma aka sanya musu Allah ya ce fallazina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar hada ni ba fallazina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar yace kaga wayanda suka saba wa Allah ko suka yin imani da Allah to Allah yace za a yanka musu rigari da ruta yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim bayan an daura musu wannan rigan kuma za a rika kwararo musu ruwa tafashashe na zafi Allah ya kare mu Allah ya saka wa mawaki na addinin musulunci yake cewa al-maut babun wa kullu an-nas dakhiluhu falayta shi'ri ba'da al-bab majdaru ad-daru jannatu adnin in amilta bima يرد الإله وإن فرضت فالنار هما مصيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ما أنت تختار ماذا أنت تختار معنى wannan baitin da mawaƙin musulunci yayi cewa yake al-mautu babun yace kaga mutuwa wata irin kofa ce wa kullun nafi dafiluhu kowane mutum sai ya shiga in dai sunanka mutum sai ka bi ta wannan kofar ai ka biyo ta kofar rayuwa ne kuma Allah ya gaya mata kullu nafsin ba ku karisa ba kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa to tunda ka shigo ta kofar rayuwa ga ɗayan kofar can tana jiran ka kofa sai ta mutuwa mawaƙin yace falaita shi'riya ba'da al-babi majjaru yace ban sani ba in na fita waccan kofar ta mutuwa wani irin gida zan je in tarar gida ne na aljanna ko ko gida ne na wuta Allah ka samu tarar da gida na aljanna yace ad-daru yace wannan gidan jannatu adnin gida ne na aljanna in amilta bima in ka aikata kyawawan aiki wanda yurdi ilaha wanda Allah subhanahu wataala zai yi wa in faratta in ko kai tinsiri ka zamanto lezi ba ka iya tashi ka bauta wa Allahnka so da ƙaba kamar yadda kake tashi ba dare ba rana kana neman kuɗi shi ne malam kai jinkirin ai jinkiri ka idagewa ka nema layirarka malam yace fallo to wuta Allah kaka samu a shi yace huma masirani su ne dai makoman mutane malin mar'i gairuhu dan adam bai da wani makauci banda wannan ai ko abin da ke zuwa zuciyanka cewa akwai ashabul arabi daga baya za a fasa aljanna su ma za a sa su aljanna malam sai yace maka anzur li nafsika madha anta taqtar to ka duba da kanka wai ina za ka zaba wa kanka aljannar ko ko gidan wuta in aljanna ne to dan wana ka cigaba da aikin wanda sai kai ga gidan aljanna in wutan kake so shikenan shikenan sai ka zaba wa kanka daga nan sai ka tayi Allah ya kare mu dan wana abinda huduban ta kunsa kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي خلق الخلق وأوجب لهم عبادته وعد الجزاء لمن أطاع والعقاب لمن عصى القائل في كتابه العزيز أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز القائل في كتابه العزيز لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إخوة الإيمان إن الزكي الفقير إن الزكي الفطن من تزود من دنياه لآخرته ولم يبع آخرته بأرض من الدنيا فالناس يوم القيامة قسم فالناس يوم القيامة قسمين قسم إلى الجنة وقسم إلى النار فهما داران ما للناس غيرهما فانظر يا أخي ماذا تختار لنفسك فالجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة إخوة الإيمان طعام أهل الجنة كما قال تعالى وفاكهة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يذكرون وفي سورة الحاقة يقول تبارك يقول الله تبارك وتعالى قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما طعام أهل النار فكما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع شجر كريهة المنظر كريهة الرائحة وثمره كريهة الطعم وفي سورة الدخان يقول الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وفي سورة الحاقة يقول الله تعالى ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون إخوة الإيمان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ولا يستوي شراب أهل الجنة وشراب أهل النار فأما أهل الجنة فإنهم يسقون من رحيق مختوم وهو عين في الجنة كما قال تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله وأما أهل النار وأما أهل النار فشرابهم الماء المتناهي في الحرارة قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا والغساق ما يسيل من جلود أهل النار تسقيهم إياه الملائكة العذاب وتقطع أمعاؤهم قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إخوة الإيمان ولا يستوي لباس أهل الجنة ولباس أهل النار فأما أهل الجنة فثيابهم الحرير والسندس والاستبرق قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وأما أهل النار فثيابهم من نار كما قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ولله در الشاعر حين يقول الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنة عدن إن أملت بما يرجي الإله وإن فردت فالنار هما مصيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل الجنة مثوانا ومنقلبنا ولا تجعل النار موعدنا إنك على ذلك لقدير عباد الله إن الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم أستغفر الله لنا ولكم